محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا هدو قوة بقي hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da shekara 1433 wanda ya zo daidai da biyar ga watan biyu a Gregorian kalanda 2022 wannan shine kasar ɗinmu na 41 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallahu ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin babban malami Muhammad bin Sa'id ibn Raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da annaqidul awwal wato abin da ke warware kalmar shahada na farko wanda ita ce ashirku billahi yi wa Allah subhanahu wa ta'ala shirka hada shi da wani a cikin bauta mun yi bayani daidai gwargwado na iyawa akan matsala ta shirka da irin bala'in da ke kunshi a cikinta da take fatattaka al'amuran bawa da kuma ragargaza shi baki ɗaya muka yi bayani kan cewa duk mutumin da ya kuskura ya aikata shirka to lallai lamarinsa ya ɓaci Allah ya ce wa man yi shirik billahi fa ka annama kharra minas sama fa taqtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq wa man yushrik billah Allah ya ce wanda diyewa Allah shirka fa ka annama kharra minas sama' kwatankwacinsa kamar mutumin da ya wafto ne daga sama ya rigito daga sama kafin ya iso ƙasa fataqatafuhu tayru sai tsuntsu tattafke shi tattakwale shi sai ta ƙara yin sama da shi an gane ko aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq ko kuma ya rikito daga saman bai iso ƙasa ba sai iska ta ƙara ɗibansa ta yi masa ɗiban karan mahaukaciya ta je ta ƙara watsa shi a wani guri wannan duka Allah yana bayyana mana ne dangane da munin shirka banda irin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la ya gafiru an yi sharaka bihi wa ya gafiru ma duna zalika liman ya sha'u wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida in yad'una min dunihi illa inathan wa in yad'una illa shaytanan marida la'anahu Allah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa so muna addu'a da ni da ko Allah ya tsare mu daga munin shirka da aikata ta da kuma kusantar ta duk inda take yau za mu tashi annaqidu sani wato abin da ke warware wa mutum kalmar shahada na farko shine man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita mutumin da ya sanya wasu tsani ko wasu tsanoni tsakaninsa da ubangiji ba tsani da kake sani ko ka sani a bisa al'adar bahaushe ba wato wanda ake hawa gini da shi a ana nufin wato ka sanya wata halitta ita ce za ta dinga kai saƙon kukanka da buƙatarka da abubuwanka gurin Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda wannan tsanin hi ne zai ta hanyar hawansa za ka iya kaiwa zuwa kan sama ko kan gini to ya zamanto ka sanya wani daga cikin mutane ko wani daga cikin shehunai ko wani daga cikin malamai ko wani daga cikin muridai cewa ta hanyarsa ne kake samun biyan bukata a gurin Allah ta yadda zai zama idan ka tahi maimakon ka kira sunan Allah da nufin Allah ya yaye ma damuwarka sai ka kira sunan wannan shehi ko wannan malami ko kuma wannan halitta cewa ta kai kukanka gurin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ma shirka ne kamar yadda za mu zo mu ji malam ya ce mana yana daga cikin ɓangaren abin da muka ambata da farko an gane ko yad'uhum Uh, yana addu'a ko yana kiran sunayensu da cewa su cece shi wa yas'aluhum yana roƙonsu wa ya tawakkalu alaihim kuma yana dogaro da sunayensu akan matsalolinsa kafara ijma'an mutumin da di yake da irin wannan aƙida na ambatan sunayen wasu suna kai kukansa gurin Allah subhanahu wa ta'ala ta wannan mutumin ya zama kafiri a ijma'in malamai an gane maganar da kyau ko uh, ku bi ni bashin insha Allahu ta'ala za mu zo da wasu bayanai dangane a wani littafi a muktasaru tashilul aqida za mu zo mu akwai babi da ya buɗe dangane da shirka in Allah ya da sati mai zuwa zan zo da wannan littafi za mu ɗauko ɓangarorin shirkar nan gaba ɗayansu in Allah ya yadda za mu yi bayani akan yadda suke da yadda bala'o'insu yake insha Allah ta'ala to shine yace ka- malamai sun ce mutumin da yake da wannan ya kafurta sai malam yace wa hadha naw'un min an-naqid al-awwal to kaga wannan nau'i na cewa mutum ya sanya wasu su zamanto masa tsani zuwa gurin ubangiji wani nau'i ne daga nau'in abin da muka ambata da farko wa inna ma yufradu kadai ana keɓance shi ne shi kadai ayi bayani a kansa wa yuj'alu nau'an mustaqillan a sanya shi a matsayin nau'i na musamman yace li kasrati wuqu'ihi saboda yana yawan afkuwa cikin mutane kai da kake ahlus sunna ne watakila Allah ya tsare ka daga irin wannan nau'in shirka na kiran sunayen wasu amma wallahi tallahi ka je kaka samu wasu kasurguman 'yan ɗariƙu jama'a za ka ga cewa ba ruwansu da su ambatan sunan Allah sunayen shehunan suke ambato ko menene ya taso musu duk abin da ya taso musu sunayen shehunansu da malamansu suke ambata an gane magana da kyau ko kuma da wannan ne suke cewa suna da aƙidar komai Allah ne aƙidatu wahdatil wujudi aƙidar allantar da duniya gaba ɗaya duk wanda yake duniyan nan su a gurinsu Allah ne an gane magana da kyau ko yawwa suna kafa hujja da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala dangane da annabi Musa da yake cewa ya Musa inni ana ana ana Allahu ko fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa inni ana Allah haka ne ko ya kai annabi Musa inni ni din nan ana Allah ni ne Allah fakhla'na alayka cire ta kalmanka innaka bil wadi al muqaddas tuwa domin kai kana inni ana Allah la ilaha illa ana ko masha Allah inni ana Allah la ilaha illa ana jazakumullahu khairan fakhla'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa ya Musa ya kai annabi Musa inni ana Allah ka sani ni ni ne Allah la ilaha babu wani Allah da ake bautawa illa ana face wannan allan ni ne shi kaji su yadda suka fassara kalmar la ilaha ba wani wanda ake bauta a matsayin allah illa ana face shi din ni ne ni din shi ne don haka duk wanda kaga ana bautawa a wannan bisa wannan aƙidar tasu to wannan abin meye ne allah ne na fata kun bayyanci magana don haka a gurinsu komai Allah ne duk abin da har aka yi suka ce domin yadda Allah yake da kishi na abautawa waninsa to bai yiwuwa abautawa waninsa yana gani kuma ya bari to tun da kaga Allah ya bari ana bautawa wasu bai ɗauki wani mataki ba to waɗannan abubuwan da ake bautawa suwaye ne alloli ne don haka ko kai ne yanzu ake bautawa to kai ma Allah ne tunda har Allah ya bari ake bauta maka a bisa wannan har baiti suke rerawa suna cewa wamal kalbu wal khinziru illa ilahuna wamallahu illa rahibun fil kanisati wamal kalbu wal khinziru da fakare da alade ba komai bane illa ilahuna face allolinmu ne su karen da kaga wane yana bautawa Allah ne gunkin da wane yake bautawa Allah ne shehun da wane yake kira cewa ya yayi masa damuwa Allah ne ko ma wane ne kawai Allah ne don haka in kaga kare to kaga Allahnka in kaga alade haka sai suka ce wamallahu illa rahibun fil kanisati Allah ba komai bane face kamar fasto ne a cikin coci haka suka faɗa an gane maganar da kyau ko Allah ya shiryar da mu saboda haka suna da wannan aƙidar don haka su la ilaha illallah fassararta a gurinsu la ilaha ba wani abin da ake bautawa illallahu face wannan abin meye ne shi Allah ne haka fassararsu take kajin maguzawa munafukai in ba ba ma guje ba zai wa kalmar shahada wannan fasarar jama'a an gane maganar da kyau ko Allah ya shirye da mu don haka ya ce saboda yana yawan faruwa ana yawan samun waɗanda suke kiran sunayen wasu sai ka je ka irin iran allah ya sa wata ranka samu ko da ofis ɗinku a tura ko iran ka je ka wani asamin ka je ka ji barna da shirka mana kabari ne za a je ana kiran sunan mai kabarin ana kuka ana sharɓa hawaye a kan shi ana cewa ya kai kuka ya yaye musu damuwa kai wallahi ba ma magana shirkar a kira shi a ce shi ya kai kukansu gurin Allah ba mm kai tsaye za a ce shi ya yaye ma damuwar gaba daya ya biya bukatar kaza ya Hussein ya kai Husaini haihuwa nake so Husaini ka bani haihuwa Allah mada ya Ali ya kai Aliyu shi yasa zaka ga inda za ka gaure ɗayansu da mari maimakon ya ce subhanallah zaka ji ya ali ka ji kafirin banza Allah maimakon ya kira sunan Allah sai ya kira sunan aliyu wannan ba shirka bane jama'a shirka ce zalla wallahi tallahi Allah ya shiryar da mu don haka yake cewa wa man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita wanda duk ya sanya tsakaninsa da Allah akwai kishiyoyi ko akwai tsanunnuka ya du'uhum yana kiransu li kashfi durri dan yayi cuta da damuwa an gane ko aw jalbin nafi'i ko kuma dan jawo amfani domin abin guda biyu ne idan suna neman wata bukata ko wani amfani sai su kira sunansu haka kuma idan suna cikin wata damuwa suna so a yayi musu he su kira sunansu aw yas'aluhum shafa'a fi alamil barzakh ko kuma yana roƙon su ceto a cikin duniyar barzahu aw fi halatil ghaibati ko kuma a halin basa nan cewa ya ainihin wato su ya cece su ko ya ainihin wato taimake su wa ya tawakkalu alaihim kuma yana dogaro da kansu kafara ijma'an wanda diye haka ya mai da su ababen bauta ta wannan fuska to ya kafirce a ijma'in malamai sai malam yace ijma'an baina ulama'il muslimina duk malaman musulunci in dai malamin na Allah ne ba na allaro ba to ya yarda masu irin wannan aƙidar na cewa su kira sunan wasu don neman biyan bukata da kore matsala ya yarda waɗannan mutanen kafirai ne an gane ko? mina sahaba sahabbai ma sun yadda irin waɗannan masu wannan aƙidar kafirai ne wa tabi'ina duka tabi'ai sun amince wa immatul huda da duk wasu limaman shari'a da aka sani irin su imamu malik imamu ahmad imamu ash-shafi'i an gane imamu abu hanifa imamu ali ibn hazmin az-zahiri da dai shauran manya-manyan malamai limaman musulunci sun yadda duk mai irin wannan aƙidar kafiri ne to dan me yasa ba za mu kafirta shi ba an gane ko min al-mufassirin haka daga cikin malaman tafsiri irin su al-Imam Ibn Jarir ne Tabari irin su al-Imam Ibn Kathir al-Qurash Allah madaukakin sarki ya musu rahama an gane magana da kyau ko irin su al-Imam al-Baghawi wal muhaddithin da malaman hadisi irin su Imam al-Zahabi jama'a an gane ko irin su al-Imam Ibn al-Qayyim irin su Imam Ibn Taymiyyah al-Harrani da dai shauran manya-manyan malaman hadisi wal fuqaha irin malaman fiqhu manya-manyan malaman fikihu irin su imamu shafi'i an gane ku duk waɗannan malamai da shugabannin musulunci na da da na yanzu sun yadda masu irin wannan aƙidar da irin wannan tunanin gaba ɗayansu menene kafirai ne jama'a kun fahimci magana da kyau ku wannan hayu an zalika huwa dinul dinul anbiya'i jami'an wannan hayu an zalika hanawa dangane da wannan aƙidar da hana mutane aikata irin wannan tunani da irin wannan nazari na cewa a kira sunan wasu a kai kuka da damuwa gurinsu hana irin wannan huwa dinul anbiya'i jami'an shine addinin annabawa gaba ɗayansu kun fahimci maganar da kyau ko a ja hankalin mutane a ce su ji tsoron Allah su daina kiran sunayen wasu da nufin neman amfani ko neman ainihin wato damuwa ko matsala to su ji tsoron Allah su ainihin wato a bar wannan to wannan shine addinin annabawa gaba ɗaya to don haka a yi hankali a ba za ka san irin waɗannan aƙidun ba sai kana jin asalin wanda suka yi ɗan takifancin ɗiban eh, ɗiban harkar ɗariƙu da kuma bidiyo'i nan ne za ka ga ji irin waɗannan maganganu a bakinsu yawwa za ka ji irin waɗannan maganganu a bakinsu ai mun sha zuwa da misalai na waƙoƙinsu da suke yi suna a nuna hatta shi kansa ubangiji subhanahu wata'ala a ƙasan shehu yake yawwa zagin Allah ƙarara har ma ka ji suna cewa wai Allah ya a shehu ya ba wa Allah kula da duniya Allah ya gagara ya gaza na haka shehu ya karɓi abin shi wallahi tallahi waɗannan maganganu dukansu kafirci ne jama'a kafirci ne kuma wallahi in baka kafirta masu irin wannan aƙidar ba to kai ma muna tsorace maka kafircewa domin daga cikin hanyoyin da mutumin yake kafircewa shine ya ƙi yarda wanda ya kafirci ba kafiri ba ne to in ka kuskura wanda ya kafirci kai a aƙidar ka ba kafiri ba ne to kai ma za ka bi sawunsa wallahi yana daga cikin tabbatuwar musuluncinka shine ka yarda duk kafiri kafiri ne yanzu da Allah duk mutumin da ya ce fir'auna ba kafiri bane shi din meye ne shi shi ma kafiri ne domin na farko dai ya karyata waye Allah dan Allah ya kafarta fir'auna a cikin alkur'ani jama'a kun fahimci magana to kuma ka'idar wanda ya karyata Allah in dai ba da kuskure ba ko mantuwa ko rashin sani ba da gangan ya ce wannan maganar da Allah ya faɗa ba haka take wallahi ya zama kafiri jama'a kun bayyanci maganar da kyau ko to haka duk mutumin da ya aikata aiki irin na fir'auna yayi da'awar allantaka ko ya zagi Allah ko ya wani abu na kafirci ya tabbata kafircin ya tabbata domin akwai hanyoyi da ake bi wajen tabbatar da kafirci ga mutum ba wai daga mutum ya yi kafirci sai a ce ya zama kafiri ba a'a akwai dawabit akwai abubuwan da sai sun faru shin ya san wannan abin kafirci ne a bai sani ba to sai a faɗakar da shi in ya gane cewa kafirci ne sai ya dawo yasa ba a an wa mutum kalmar kafirci sai an bi wasu hanyoyi tukunna idan aka bi waɗannan hanyoyin duka suka cika to sai a tabbatar masa da kafircinsa to mutumin da aka bi waɗannan hanyoyi aka tabbatar mar da kafircinsa kai sai ka ce baka yadda ba har yanzu to za ku tafi layi ɗaya da kai da shi jama'a ana fahimta ta da kyau Allah ya shiryar da mu قال شيخ الإسلام قال شيخ الإسلام رحمه الله babban malamin musulunci al'imamu ibn taimiyya malamai suka ce yawanci idan malamai suka ce shekul islam sai suka yi shiru ba su bayyana wanne ba to ana nufin shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyyat al-harrani sai fa idan wani ne daban to za ka ga an faɗi wane ne domin imamu ibn al-qayyim ana ce masa shekul islam an gane ko da sauran manya-manyan malaman duniya irin su imamu zahabi ana ce mar shekul islam hima to idan ba sun yi bayanin wa suke nufi ba in dai suka yi shiru to ana nufin ibn taimiyya fi bayanil ijma'i ala kufri muttakhidil wasa'ita inda Allahi a cikin bayanin da yayi akan cewa wanda duk ya riki tsani zuwa ga Allah ya zama kafiri wato ya ce wani ya zamanto masa tsani zuwa gurin ubangiji yana kiransa kamar yadda yake kiran Allah yana roƙonsa kamar yadda yake roƙon Allah duk mutumin da ya zama yana da wannan to ya zama kafiri sai shekul islam ya faɗa a wannan guri ya ce man ja'alal mala'ikata wanda ya sanya mala'iku wal anbiya'a ya sanya annabawa wasa'ita suka zamanto masa tsani an gane yad'uhum yana kiran sunayensu irin yadda yake suna kiran sunan Allah wajen neman bukata wa yas'aluhum yana roƙon su jalbal manafi'i su jawo masa amfani wasaddal faƙaci da kuma su tare masa abubuwa masu cutarwa wa tafrijal kurbati yana roƙonsu su yaye masa kayayyakin baƙin ciki fa huwa kafirun bi ijma'il muslimina ta ji maza shekul islam ya ce wannan mutumin da yake da wannan tunanin da wannan aƙidar ya zama kafiri kuma ba wai mutum ɗaya ba duk musulmi gaba ɗaya in malami ya ce bi ijma'il musulmi na ba fa ana nufin ustazai masu yawo a gari ba a an an ce bi ijma'il musulmi na ibnu taimiyya ya faɗa haka to yana nufin malamai masu su- masu ɗaukar ma'anar malanta na zamanin shi da wanda suka biyo bayan shi da wanda suka zo kafin shi ina fata kuna fahimta kar ka ji an ce bi ijma'il musulmi na ka kalli sauran al'ummar musulmi wanda suke yawo wani ma bai sallahun ba balle bihim ka ce shi ake nufi sun yi ijima'i a ina kuka yi ijima'i an gane magana da kyau ku in malami ya ce bi ijma'il musulmina ku rike wannan ka'idar da kyau to yana nufin manyan malamai tsararsa da wanda suke sama da shi da wanda suke ƙasa da shi su suka haɗu akan cewa mutum mai kaza ya yi kaza ko kaza halal ne ko kaza haramun ne ba ana nufin ni da kai waɗanda gamunan gamunan mu ba Allah ya sa mu dace to shine don haka yake cewa bi ijma'il muslimina qala ta'ala kaji ko haka malaman sunna suke ba sa magana ta san zuciya yadda suka kwaikwaya daga annabi cewa la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayin yuha ba haka annabi yake ba baya magana ta harbaci magana hira taɗi kawai hira ta yi zaƙi kai ta zuba magana su ba haka suke ba duk abin da ya fito a bakinsu to za su ce maka saboda Allah ya ce kaza ko saboda manzan Allah ya ce kaza saboda hi kansa mai gidanmu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai baya magana ta san zuciya daga ya faɗi magana to wahayi ne daga gurin Allah ko tambaya aka yi mishi baya ba da amsa sai Allah ya bashi ne amsar wannan tambayar to haka duk mabiyinsa na gaskiya wanda ba wai demokuraɗiyya ya mai da abin ba ka san yanzu biye- bi- bin manzan Allah ma an mai da hi demokuraɗiyya shi ne in mutum kawai yana so jama'a su tari min he ce hi masoyin manzan Allah ne Allahu akbar shi kenan sai duk kowa tunda kowa yana son manzan Allah jama'a duk musulmi yana son annabi don haka daga ya ji cewa kai masoyin annabi ne sai ya zo gurinka ai ya tunanin sa hi ne za ka gaya mar gaskiya tunda kai masoyin manzan Allah ne to sai wasu ka mai da abin kamar demokuraɗiyya ma'ana ka kama wani abu ka rike wanda zai zama dalilin da zai sa ka jawo suwa jama'a zuwa gare ka amma a ƙarƙashin zuciyarka ƙarya kake ba Allah kake nufi da manzon Allah ba wannan fa shine abin da yau aka fada ciki to in dai malamin na Allah ne masoyin annabin ne na gaskiya to ba za ka je yana maka magana babu aya babu hadisi ba ya ta zuba surutu ba wata hujja ko dalili to ba haka ba malaman mu- malaman ba haka suke ba suna yin magana yanzu dai kaji shekul islam ya yi bayani akan mutumin da ya riƙe wasu a matsayin tsani su ne za su shi zai kira su ya roƙe su haka fa za ka ji hatta sahabban nan jama'a ba su tsira daga kafircin mutanen nan ba ka ji mutum ya riƙi sunan abbas kawai ya ta ya abbas kaza ya abbas kawai shi abbas yake so ya biya mar bukata duk waɗannan yanzu da suke kiran shehunan nan in ka taɓa su hesa ce wai ai shi shehu yana da matsayin da in ka kira shi ka roƙe shi eh to shi kuma shi zai je shi ne yake da damar zuwa gurin Allah ya karɓo wa mutum mutane buƙatun sai ya biya musu don haka ba sai ka kira sunan Allah kai tsaye ba kira shehu shi kuma shehu zai je gurin Allah sai ya karɓo ma a yawa mutanen da suka ce gobe kiyama ma za su fakaici Allah su ɗebi mutum dubu saba'in su watsa su a aljanna Allah bai lura ba kai jama'a a aljihun riga ni na rasa wani irin malum malin ce wannan wacce irin malum malin ce wannan jama'a da za a ɗebi mutum dubu saba'in a cikin aljihunta a zuba su a aljanna Eh? ka gani to wallahi jama'a maganganun suna da tsauri kuma ba su da daɗi saboda kafirci ne zalla a cikinsu dole ne mu dinga yi wa mutane faɗakarwa saboda in ka je ka ci karo da irin waɗannan maganganu to dama an taɓa maka wani tambihi a kai sai ka ce to ga irinsu dama malam ya taɓa mana bayani an gane ba haka ba sai ka je wasu ja tunaninka sai ka ɗauka su ma ɗalibai ne ko malamai ne ko wani a makamancin haka sai su ɓata maka al'amari to dole ne mu dinga kulawa man ja'ala al-mala'ikata wal anbiya a yace kaga wanda ya sanya mala'iku da annabawa wasa'ita su ne tsanin sa zuwa gurin Allah su yake roko ya du'uhum ka ku rike wannan kalma yana kiran sunayen su wallahi ko babanka ne kaga dai Allah da kansa da ya tahi cewa a kirahi sai ya ce ka zikirikum aba'akum aw ashadda zikira ku ambaci sunan Allah kamar yadda kuke ambatan ubanninku ko sama da haka yo ashe Allah ya san cewa muna duk matsalar da ta taso mana suwa muke kira iyayenmu ko yaro daga ya fara kuka sai ka ji ya fara baba haka ne ko ba haka ba to ko babanka ne sai ka kira shi a cikin irin bukatar da ba wanda ke biyanta sai waye sai Allah wallahi ka zama kafiri ko babanka ne ka ce ya zo ya maka irin biyan bukatar da ba wanda ya isa ya biya ma ita saiwa sai Allah ka kira shi da nufin kana neman wannan bukatar a gurinsa ka kafurta amma baba ban kudin makaranta wannan ba matsala ko baba ban ci tuwo ba a ba da kudin cefa ne duk wannan ba matsala saboda ka roƙe shi abin da yana da me iko yana iyawa amma baba ni talaka ne ina so na yi kuɗi kamar arziki baba ba da haihuwa hmm? a bani haihuwa baba to ko babanka ne kai masa irin wannan kiran da irin waɗannan bukatun wanda ba wanda ya isa ya maka sosaiwa to Allah ka zama kafiri jama'a mu ji da kyau wallahi a'a ba ni da lafiya ne baba ka bani lafiya zazzabin nan nake so a ɗauke min shi baba ka ɗauke min shi in daina jin sa Allahumma illa sai dai idan misali rudewa mutum yayi a ce rashin lafiya ta kai mar zafi da tsananin da ya rude bai ma san me yake faɗa ba to anan kuma dama annabi ya ce rufi alqalamu an thalathin ko thalathatin an ɗage alƙalamin rubuta zunubi da lada akan mutum nawa mutum uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin su ya kirga almajnunu hatta ya fiqa mahaukaci wanda hankalinsa ya gushe har sai lokacin da ya me da ya farfado dan haka kaji marar lafiya saboda zafin marar lafiya yana rugawa masu jinya sama ashar ko ba haka bane in abi rikice sai ya kalle ku ku masu jinyar ya rurruga muku ashar to amma za ku gudu ne ku rabu da shi dole ku hakuri kun san cewa yana cikin wani yanayi ne to duk wannan abin da ya yi ba za a rubuta masa mai ba zunubi ba saboda me saboda baya cikin hayyacinsa daga ciki akwai yaro har sai ya balaga ko ko kuma mai bacci har su lokacin da ya mai ya farka don haka mutum idan yana bacci har la'asar ta wuce bai yi ba ba za a kama shi da laifin tariku mai ba tariku sala ba an gane yana tashi annabi ya ce kafararsa shine ya yi ta a lokacin da ya mai ya farka daga bacci to in ba irin wannan ba da gangan mutum da hankalinsa ya dinga kiran wasu mutane da wata damuwarsa irin damuwar da Allah ne kaɗai ke yaye ta mutum ya zama kafiri Allah ya kiyaye قال تعالى دان هكا مالن يتي الله سي يتي الله يتي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم سنا بوتاوا كوما باين الله an gane ku suna bautawa wanda suke koma bayan Allah ku ji kalmar wa ya abuduna to za mu zo mu ji meye ma'anar ya abuduna a cikin ayar can gaba ta inda za ku gane ashe kiran wasu da irin bukatun da Allah ne ke biyan su kafirci ne domin bauta musu ne Allah ya ce wa ya'buduna min dunillahi suna bauta wa koma bayan Allah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum irin mutanen da ko irin halittun da ba sa cutar da su kuma ba sa me amfanar da su in ka taba su kace me yasa kuke bauta musu sai ka sun ce wa yaquluna ha'ula'i shufa'auna indallahi kalar bautar shine su ba wai bauta mu suke kai tsaye ba sun yarda Allah ne abin bauta na fata kuna fahimta amma ab- matsalar da suka samu shine su waɗannan da suke kira da cewa ga bukatunsu suna cewa ai su ne masu kawo musu ceto daga gurin waye daga gurin Allah to kaji inda suka samu logic shi kuma Allah so yake direct ba indirect ba ina fata an fahimta kana tahi ka ce ya Allah Allah na shiga matsala a cire ni kar ka kira wani ka ce ya zama maka tsani tsakaninka da shi Allah baya son wannan wannan shirka ne a gurin Allah bai yadda da haka ba abin da yadda shi ne ka tsira shi kai tsaye kun fahimci maganar da kyau ko to kuma mu lura da wani abu sannan kuma akwai waɗanda tsabaragen tawakkali su kuma ba za ma su kira Allah ba in ka taɓa sai su ce a ai Allah ya san me muke ciki da haka tun da ya san me muke ciki na me he mun kira shi yana sanar da me muke ciki don haka zai fitar da mu to shi wannan ba shirka ba ne amma kuma ba ladabi ne ga ubangiji ba saboda Allah ya ce a bauta a kira shi a roƙe shi a cikin alkur'ani ya fi shurin masaki ai ya san da kana da ya san da ka san ya san da kai da kuma damuwarka amma ya ce ka kira shi wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ina fata kuna fahimtar magana wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awata da'i idza da'an falyastajibu li na fata kuna fahimta so don haka Allah ya san da kana- yana sane da kai din ya san ka san yana sane da kai amma duk da haka yace ka kira shi to kuma akwai wani hadisi da ake kafa hujja da shi wanda hadisi ne malamai suka ce Isra'ili magana ce ta Bible ba magana ce ta al- ta annabi ba shine wai lokacin da annabi Ibrahim aka jefa shi cikin wuta ko da aka jefa shi cikin wuta sai mala'ika jibrilu ya zo yana ce masa to kana neman taimako sai ce in dai a gurinka ne ba na bukata sai ce to hikenan a gurin allah fa sai ya ce to ai hasbi min su'ali ilmuhu bi hali ya ishe ni ba zan roƙe shi ba tun da ya san halin da nake ciki in allah ne ba sai na roƙe shi ba ai wannan ana jawo ta ana danganta ta da kissar annabi ibrahim na jefa shi da aka yi a wuta lakin alƙissa makduba ala nabi ibrahim ala nabi ibrahim an gane ala nabi ibrahim makduba alaihi an masa ƙarya ne ba ta tabbata ba wannan kissa cewa mala'ika jibril ya zo ya tambaye shi kana neman gudunmawa ne ya ce in dai a gurinka ne ba na so to a gurin Allah fa a to ai Allah kuma ya san halin da nake ciki ba sai na roke shi ba wannan magana bata tabbata ba me yasa ya tabbata bata tabbata ba saboda Allah ya gaya mana yadda kissa ta faru ai a cikin alkur'ani ko a cikin wannan kissa da Allah ya faɗa cikin alkur'ani akwai wannan magana babu a cikin qur'ani abu na biyu shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana annabi Ibrahim ya roki Allah domin ya ce حسبي الله كو حسبنا الله ونعم الوكيل قالها إبراهيم حين ألقي في النار فدن حسبنا الله ونعم الوكيل النبي إبراهيم يا فديت لوكتن دا أكا جيفا شي إنا وتا ashe kenan annabi ibrahim ya roki wa ya roki Allah abu na uku cewa annabi ibrahim bai roki Allah komai ba yanzu wannan tawaya ce ga annabi ibrahim ko kamala tawaya ce don haka kamanar hi ne a ce annabi ibrahim ya yi addu'a tawaya ne a ce annabi ibrahim bai yi addu'a ba to wannan shi ne saboda haka a roƙi allah allah yana sane da halin da kake ciki amma ya ce ka roƙe shi so shirka ne mutum ya kira sunan wani da nufin allah yake nufi amma sunan wani ya kira wai yana neman taimako gurin wannan mutumin sannan ba ladabi bane kuma ga Allah ka yi shiru kana da damuwa ka ƙime ka ƙi roƙonsa ba ladabi bane ga ubangiji cikakkiyar ladabi shine ka yi addu'a kuma in ka tashi ka kira sunan Allah wannan shine Allah ya shirye da mu da haka yake cewa wa yas'aluhum jalbal manafi wa wa abun nan wala wala yanfa'uhum ko wa yaquluna haula shafa'auna inda Allah suna cewa waɗannan su ne masu ceton mu a gurin Allah qul sai Allah ya ce ku ka ce musu atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard yanzu kuna so ku bawa Allah labarin abin da bai sani ba a cikin sammai da ƙasai na fata kun fahimta kuna so ku ba wa Allah labarin abin da Allah bai sani ba a cikin sammai da ƙasai don haka Allah yana sane da komai ba abin da Allah maɗaukakin sarki bai sani ba subhanahu wa ta'ala amma yi shirikuna sarki ya tabbata ga Allah kuma ya ɗaukaka dangane da abin da suke masa na shirka yanzu kaga a nan abin da za mu fahimta na farko Allah ya kira wannan roƙon nasu da suke da sunan bauta da ya buɗe ayar da cewa ya abuduna min dunillah sannan ya bayyana mana cewa abin da suke kiran nan ba zai musu amfanin komai ba da faɗinsa da yake cewa ma la ya durruhum wa la yanfa'uhum ba sa amfani da su kuma ba sa me cutar da su sannan ya bayyana mana irin nau'in roƙon da suke musu ɗin kiran sunansu suke da neman ceto a gurin Allah amma sai suna kiransu da sunansu cewa su suke so su cece su da ya ce wa ya na ha'ula ya shifa'a'una inda Allahi na fata an fahimta sannan kuma sai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana cewa abin da suke yi din shirka ne a can ƙarshen ayat da yake cewa subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna kaga sai ya nuna wannan irin kalar addu'ar da suke na roƙon wasu cewa su kai damuwarsu gurin Allah wannan abin menene ne shirka ne kaga sai malam ya ce fasammahu shirkan sai Allah ya kira wannan abin shirka ma annahum yusammunahu tashaffu'an tare da cewa suna kiransa neman me ceto wa yaquluna suna cewa hadha laysa bi shirkin wannan abin da muke fa ba shirka bane ashirku ibadatul asnami su a gurin su wai shirka shine bautawa menene gumaka wa haula'i ma ya abuduna asnaman to ai kaga waɗannan ba menene suke bautawa ba gumaka suke bautawa ba sunan wasu suke kira su taimake su to amma tare da haka Allah madaukakin sarki mai da su mushrikai saboda haka a hirɗinka shi yasa ake so mutum bakinsa ya saba da ambaton Allah jama'a saboda in Allah ya taimake ka bakin ka ya saba da ambaton Allah to duk bala'in da ka shiga wa za ka kira Allah duk bala'in da ka shiga Allah za ka kira saboda zuciyarka ta ɗamfaru da shi bakinka ya saba amma in bakinka ya saba da ashar to daga wani abin mamaki ya faru maimakon ka ce subhanallah la haula wala quwwata inna lillahi sai ka ji busikiti ko ba haka bane jama'a wallahi sai ka ji mutum ya ruga a shar abin subhanallahi malam sai bu ka je ma mata za su baka mamaki su suka saba irin wannan an gane ko wallahi haka malam zaka ji abin kunya wane yana waya ya gari ai an yi kaza bu kaza wallahi sai ɗebo ashar malam ya wabta kawai saboda bakinsa abin da ya ɗanyatu da shi kenan bakinsa ya ɗanyata da ashar ya ɗanyata da ashar shi yasa duk abin da ɗan adam ya saba shi zai dinga yi fa da bakinsa da gabobinsa yanzu sau da yawa idan muna magana da mutane idan mutumin nan yana da alaka da fada fada sai ka je yana ranka ya daɗe ranka ya daɗe sai ta hey tana fada akaramakallahu yake magana yana akaramakallahu akaramakallahu afwan afwan an gane ku idan mutum yana da alaka da harkar 'yan siyasa siyasa kaje yana honorable wallahi kaza kaza kaza kaza can sai gana fa da akramaka Allahu yake magana sai canja saboda ya saba da hulɗa da maganganu da irin waɗannan mutanen yauwa ko kuma masu kiran oga oga wallahi kaza so kuma ina su baban noyar yana kusa ne security eh sa wallahi kaza kaza kaza sai ka ji kana akar maka layana ta ce ma sa sa sa sa sa kai ba wani bijimi ba eh na fata an fahimta to haka baki in ya ɗanyatu ya saba da abu to haka to haka idan ka saba da duk motsi subhanallah la hawla wala quwwata illa billah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah ka saba da wannan eh to duk abin da ya faru na mamaki ko na al'ajabi ko na burgewa haka za a ji kana faɗa jama'a kuna fahimtar magana to don haka he mu sabarwa bakunanmu da irin waɗannan sunaye na ubangiji kuma su ne suke ƙara cika ta tauhidin mutum da aƙidarsa kuma suke ƙara kusantar da shi da ubangijinsa subhanahu wa ta'ala Allah ya ƙara mana lafiya da imani don haka malam ya ce kaga sai sanya shi ya ce wa hadha jahalun mu'ibun cewa ai bautar gumaka kaɗai shine shirka ya ce wannan ai jahilci ne mai aibanta bawa ma kuwa fa ibadatul asnami nau'un min anwa'i shirk yana da kyau mu gane bauta wa gumaka ɗaya ne daga cikin nau'ukan menene shirka ba wai ita ne kadai domin yau jama'a wallahi bari ku ji hatta ƴan uwanmu musulmi fa akwai waɗanda daga ka musu magana shirka abin da ke fara zuwa kwakwalwarsu shine masu bautar gumaka wani ma wallahi shi bai yadda akwai wata shirka ba in ba bautar mai ba gunki ba wanda wannan kuskure kana musulmi a yo in ba haka ba menene ma amfanin rubuta littafin wannan fa littafin ba arna aka rubuta wa fa wanda ba sa cikin musulunci a'a littafin musulmi aka rubutawa masu kalmar shahada amma kuma a cikin kalmar shahada su suna da matsala suna warware ta basu ma san sun warware ba suna aikata ayyukan da ke bata ta basu ma sani ba sai malamai suka ce to bari a yi bayanin ya ake mu'amalantar wannan menene wannan kalmar na fata kuna fahimtar magana shi ne fa dalilin rubuta shi ba wai kafirai maguzawa aka rubuta ba tabbas za ta yi wa kafirai maguzawa amfani ga mutumin da za ka yi masa bayanin wannan kalma ya shigo cikinta amma asali an rubuta ne ga musulmi waɗanda suke da wannan kalmar tun fil azal yadda za su tattale ta su adana ta kar ta lalace musu jama'a kun gane su don haka fahimtar cewa shirka shi ne bautar gumaka kaɗai wannan kuskure ne babba shi yasa na ce muku in Allah da ku biyo ni sati mai zuwa zan zo da bayani dangane da shirkan nan ba za mu wuce waɗannan babukan guda biyu ba dama babi guda biyu wanda suka yi magana akan shirkan nan shine babin shirku billah annaqid al-awwal da kuma annaqid sani man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita to kafin mu wuce mu je mu mallam yakfuru al-kafira magana da ne dazu cewa mutumin da ya kiya kafirta kafiri shi ma kafiri ne kaga ya zama kafir kafir namijin kafiri kai ba kafiri ba ka zama kafiri ba za a ce kafi kafiri kafirci ba a kai ma ka zama kafiri yanzu ina fata an fahimta to kafin mu wuce mu je can za mu yi wannan bayanan sati mai zuwa da izinin Allah don saboda shirkan na yana da kyau wallahi barin gaya muku jama'a duk duniya duk duniya babu abin da idan ka rasa shi ka tafka mummunar asara irin aƙida da tauhidi ko me ka aikata Allah na iya maka uzuri a gobe kiyama ya saka aljanna amma kar ka je wa Allah baka da tauhidi in ka kuskura kaddira lahira ba tauhidi ba tauhidi kai gaskiyar magana aljanna kan da wahala kai wallahi babu ita ba ma kwata kwata babu ita domin inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wanda duk ya je wa Allah da shirka ba zai masa gafara ba haka Allah ya ce an gane to ashe in ko wannan tauhidin shine babban abin da Allah yake so mu je masa da shi to ashe ni da kai yana da kyau mu san matsayinsa da alherinsa mu tattale shi ta inda za ka ƙara gane wannan za mu zo fada'ilu la ilaha illallah falalar wannan kalmar za ka ji annabi yana cewa nan gaba za a wayi gari a duniyan nan duk mutane babu abin da suke na addini komai da ka sani sun daina ba sallah ba azumi ba komai an daina na musulunci abu ɗaya kawai suka riƙe kuma sun fahimce shi kuma suna aiki da shi shine menene la ilaha illallah sai sahabbai suka ce la ilaha illallah wa ma za ta fa'uhum la ilaha illallah yanzu iya la ilaha illallah kawai suka rike sun santa sun fahimci ma'anarta suna aiki da ita to wannan me zai amfanar musu sai manzo Allah ya ce musu tunjihim minan nari a to dama me muke nema tsira daga wuta yace za ka tsira da su daga wuta amma fa a lokacin kaf duk abin da ka sani na addini ba a yin shi za mu zo falalin la ilaha illallah ba zai kawo waɗannan hadisan da suke da alaƙa da alherin wannan kalmar in dai mutum ya marta kyakkyawar fahimta ya riƙe ta to ta ishe shi tsira a gobe kiyama da haka malamai suka ce da zaka da ba ga hadisi ba karanta kitabut tauhid tare da shehin fatuhul majid da manzo Allah yake cewa ya buna adam law ataitani bi qurabil ardi khataya ya kai ɗan adam da za ka zo min da kwatankwacin yawan ƙasa na zunubai sun malakita ni la tushrik bi shay'an sannan ka zo min lahira baka mun shirka da komai ba la ataituka bi qurabiha maghfiratan ni kuma da na zo maka da kwatankwacin ƙasa na me na gafara kaga an yi kankan kan kenan ina za ka tafi aljanna duk zunubi da bawa zai je wa Allah da hito kada ya yadda ya je lahira babu la ilaha illallah kuma kar ya yadda a cikin zunuban nan a sami mai a ciki shirka to akwai possibility an yi Allah ya yafe maka to amma har kullum in mun zo irin wannan gabar ba ma wucewa sai mun yi wa mutane tambihi kamar haka kar ka ji an ce la ilaha illallah za su tsira da kai yawan zunubanka ka ce a to alhamdulillah malam ka ce mu shantake kawai a a wallahi za ka shantake a wutar jahannama kwarai da gaske ita wuta ko daidai da sakan ɗaya karkai fatan ko gamu ina fata an fahimta ko daidai da sakan ɗaya karkai fatan ko gamu ka yi can ka yi can kai kuma to wannan shi ne ka zauna lafiya amma ka kuskura ka ce a ashe ma dan abin da sauki ashe a a wallahi ba sauki wallahi ba sauki it's not easy ba abu ne mai sauki ba jama'a kun fahimci maganar da ke ku Allah ya shirye da mu da haka yake cewa wa haza jahalun mu'ibun fa ibadatul asnami naw'un min anwa'i shirki wa shirku huwa ibadatu ghairi ghairillahi ibadatu ghairillah shirka ita ce bautawa wani Allah sawa'an kana sanaman aw shajara wannan abin da za a bautawa Allah din sanaman gunki ne au shajara ko kuma menene eh ko kuma menene bishiya sawa'un wannan abin da za a bauta wa Allah sawa'un ne ko sawa'an ne sawa'un ko sawa'un kana sanaman au shajara au hajaran ko kuma dutse ne au qabran ko kuma menene kabari ne au waliyan ko kuma waliyi ne yau ashe ana zuwa da nau'ukan shirka akan waɗannan abubuwan ba karanta halittin zatu anwatin ba na fata an fahimta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sahabbai ne suka ce masa iz Allah na zata anwatin zatu anwatin kama lahum zata anwat sanya mana bishiya ma abociyar rataye mana kamar yadda su ma suke da ita kafirai ne suna da wata bishiya jama'a idan za a tafi yaƙi kafin a tafi kowa sai je rataye takobinsa a jikin wannan bishiyar to idan suna da aƙidar cewa in aka rataye washe gari idan kowa je ɗauko to kawai automatically za a yi me za a yi nasara sun mai da ita kawai ita ke ba su nasara kafirci ne wannan ko ba kafirci ba to a lokacin wasu daga cikin sahabbai aƙida ba ta ratsa su ba sai suka ce ya rasulullah mu ma a sama mana wata zata anwatsin mana kamar yadda su ma suke da zatu anwa na fata kuna fahimtar magana sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kun faɗa kamar yadda mutanen annabi Musa suka faɗa mishi ije Allah na ilahan kama lahum aliha annabi Musa da ransa ya ɓaci sai ya ce qala innakum qaumun tajhaluna ahe ku jahile ne har yanzu ban sani ba ransa ya ɓaci ne kun san yau he aka yi wa annabi Musa wannan maganar lokacin da Allah ya tseratar da su daga wa daga fir'auna an gama gwagwarmaya fa fir'auna ya yi da'awar allantaka annabi musa ya masa fata-fata an gayyato masa hirta duka duk suka yarda cewa a- fir'auna ƙarya yake ba allah ba ne suka yarda da allan wa annabi musa to dan allah in kai mai da'awa ne ba za ka ji daɗi cewa ka yi nasara ba to sai da aka gama aka dilmiya fir'auna a- a ruwa aka gama da shi suna tsallakewa sai suka ce ya musa ja'allana ilahan kama lahumu aliha sannan musa ma a sama mana wani dan Allah mana kamar yadda su ma suke da annan musa ya ce ashe akwai sauran aiki ashe ba abin da aka yi to haka kamar yanzu ne kuna ta karatun tauhidi ko da aƙida ana ta faɗakar da mutane wallahi malam sai wani ya zo maka da wata magana sai ka ji gaba ɗaya ashe ya kamata a faro daga zero digiri Allah a koma can baya sai ka ji gaba ɗaya ma ba abin da aka yi kai duk ka ɗauka an fahimta ka ɗauka duk an gane ka ɗauka duk kowa ya shiga taitayinsa wallahi malam ana cikin tafiya wani ya kwaɓu wani abu ka ce kai dama iya nan kuke har yanzu ba ku wuce nan ba Allah shirye da mu to wannan shine walaisa a walaisa shirku ibadatul asnami fakat don haka wai shirka ba iya bautar gumaka ce kadai ba akwai abubuwa da yawa waɗanda suke shirka ne wa qala shaykhul islam rahimahullah babban malamin musulunci ya sake cewa a a sawa'an kana salman aw shajara ko yawwa au hajaran aw waliyan aw qabran aw waliyan ko yauwa wato gunki ne ko bishiya ko dutsi ko kabarin wani wali ko kuma shi waliyin kansa ai mun ji cewa sukan je har kan kabari su je suna jama'a duk wanda ya zauna a Kano ga su malam Salihu ya san yan waliyai har yanzu ne suna yi ne malam Salihu ko ba sa yi har yanzu ko eh watan kadiriya waliyai yan waliyai Allah mu je mu ga kabarin wali dan marina wala salu ya ce o akwai wali dan dolo eh okay na'am na'am dan dolo eh makabartar dan dolo akwai wali dan dolo a ciki wallahi malam in ka je kaga kafircin da ake a waliyai din nan yan waliyai Allah kafirci ne zalla malam ka je za ka gani shi yasa wani abun ko dan darasi ma yana da kyau ka san shi shi yasa muke jinjina malam albani zaria Allah gafarta wannan dattijo malam wato ya shiga cikin mutane ne ya san aƙidunsu da al'amuransu gaba ɗaya da haka in yi zo yana magana a kanka ya kai da kanka kasan ya san ka wallahi jallahi malam kai da kanka zaka ce kai wannan ya mun adalci wallahi ya fahimce ni ya san ni waye saboda haka sanin irin waɗannan abubuwan dan kai ka tsiratar da kanka sannan kuma kai ƙoƙarin tsiratar da iyalanka sannan da ɗalibanka to yana da kyau saboda ta'allamtu sharra la li sharri walakin li tawqihi na san sharri ba dan ne sharri ba sai dan na san yadda zan tsira daga sharri ko ba haka bane ba nan na gaya muku yanzu har cikin minti akwai ta giya ba sweet dan haka kai hankali da sayan sweet in baka san nau'ukan su ba za ka je ka sayi giya baka sani ba Allah musamman manya manyan shopping din nan na manyan-manyan attajirai kawai kaje kaga an sa waɗannan a kwando waɗannan a kwando ka ce wannan nawa nawa za ka gaya yan garin kuwa ta wallahi tallahi ba kwaɗayi kake ji ba ka sa akwai wasu wasu kwaɗayin bala'i ne da su duk inda suka ga ɗan ɗan lamun lamun hakan nan sun taɓa to wata za ka taɓo wa kanka aiki kuwa saboda haka ka binciki komai ka san shi ka iya komai ka san komai Allah duk wani abu wanda ka tabbatar cewa akwai bukatar ka san shi ka je ka san shi kar ka tsaya iya qur'ani da hadisi a shi qur'ani da hadisi su suka baka lasisin ka je ka binciki waɗannan abubuwan ka iya su ka san su saboda gudun fadawa rami jama'a kun fahimci magana da kyau ko amin amin malam kwalabe ne na drinks haka zaka je ka gansu a freezer wallahi zaka dauka kwarajen drinks ne wasu na giya ne baka sani ba kuma saboda tsabar makirci irin na mutanenmu maimakon a ware nan ba na Allah da annabi ba ne nan ne na Allah da annabi sai a gwamutsa kawai su abin tunaninsu kowa ya san su oh da ba mu'amala da su muke bai na za mu san su in ka je kawai kaga wata mai dan decoration an mata ado ka ce a sama kwaya uku a leda ka je da kai da yara duk ku dinga Allah Allah ka tsare mana imaninmu ka sa mu gama da duniya lafiya na ga lokaci ya yi ko da za mu dakata za mu ɗauko wannan paragraph ɗin a karatu na gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka yi tuntuɓan harshe ƙoƙarin cin ilimi ko bincike Allah ya fi mana haza huwa ma inda na billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh